والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى مدين أما بعد يموى ما سجرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانا شين مجلسي نتلاتين كنا نكرمت لتافن المجتبى والمجتنى السنن الصغرى نا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي الله يرحمه شيش آمين to za mu tashi hadisi na 138 haka ne har yanzu muna cikin babun nadh ko mun karisa الانتفاع بفضل الوضوء madalla babin da ke magana akan cin amfani da abin da ya rage na ruwan alwala wanji kenan to ikra sammi بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه
wannan hadisi mun ce na 100 da nawa 38 38 kafin mu je gare shi ina jin akwai ɗan tsokaci da zan yi hadisi mai lamba 136 نعم wanda muka ce na faɗa zama na ƙarshe satin da ya wuce cewa abu dawo da ya rojo shi ko suleiman ibn wa ibn saif anan Eh.
yake suleiman ibn
to kusan na nuna kamar abu dawo da ne misran na'am a gaskiya ba shi ba ne gane wani mutum ne na daban Ah, allah ya yi mana afuwan kuskure amin sunan shi ne suleiman ibn saif ibn yahya ibn dirham al-harrani ba abu dawo da sistani sahibu sunan ba ne na'am wannan shine mula'azarin abullahi tafi jazakumullah shi ko wannan amin wa iyakum wannan hadithin rubai ne yana da mutane guda nawa ciki hudu
guda hudu muhammad bin mansur wanda fiqa ne nasa'i ya wafaqa shi da sufyan ibn uyana ne wanda sananne ne ibn al-munkadir shine abdullah fiqa ne wari an abidan Ah, mutanen da ke cikin wannan isnadin kenan yake cewa shi jabi da ke cewa Allah ya kara masa da shi ibn al-munkadir ya ce na ji jabiru shi ne jabar ɗan abdullahi al'ansari yana cewa marittu na rashin lafiya fa'ata ne rasulullah sai mun Allah ya kaumin ziyara sallallahu alaihi wasallam. wa abubakarin da abubakar da kuma ya'uda ne su biyun nan suna ziyarta ta saboda rashin lafiya da ne na'am kenan suna ce ta annabi kai mara lafiya ziyara na'am arabtum haram fawajadani sai suka taddani sai suka suwa da Allah sallama da abu umarallah suka taddani ni jabi misali ɗan ugme alai har ma na suma saboda tsananin bugun rashin lafiyar har ya so mai fatawadda rasulullah sallallahu sai manzala sun sami alwala fasabba alayya wadu'ahu ruwan alwalan nashi da ya rage sai ya zuba min aka sabba alai ko ka ce zuba masa wani bangare na jikin shi na'am
to wannan ita ce ruwayar da wato al'imamu annasa'i ya koro kuma bukhari ya rauta wannan hadisin a cikin kitabul wudu shi sai da ya babi babu sabbin nabi wadu'ahu alal mughma alai na'am haka bukhari ya tarjama na'am babin da ke magana akan zuba ruwan alwala annabi da yawa wanda ya some daga nan muna iya samun hukunci mutum na iya alwala ya zuba wanda ya some in dai wanda ya soma ana zuba masa ruwa to lalle za mu ɗabbaka wannan hadisi ka yi alwala musamman wani da ake ganin yana da kima misali karantarwa ko malami ko kaza ka zauna kyawu ta misali sai mu ci muna da rawaya cikin nasa'i ya ce annabi allah sai zuba min ruwa kun gane ko? a ruwayar bukhari sai ainihin ya ce fa'akaltu can sai na barbaɗo sai na dawo lafazin bukhari ke to faƙultu sai na ce in ji jabir lafazin bukhari ya manzon allah liman ilmiraf to yanzu inda na mutu wane ne zai ci gado na saboda ni gado na gado ne irin na kalala kun san kalala? wasan kalala cikin ku na malamai ce kalala madalla la walada wala walida ke shi ne muke faɗa da hausa da kusa a rabon gado rabon gado irin na da kusa mutum ne ya mutu ba uba ba da yaftikun fil kalala in imrun halaka laysa lahu wala shi jabir da aka yi masa ziyara a wannan lokaci a irin wannan yanayi yake a kan shi aka saukar da ayar kalala a sautin nisa nisa ya ma bai ambaci wannan ba sai tsaya daidai bukatar kawai marwa imam bukhari sai kawo ta cikakkiya araftum kenan mun fa'idantu da fa'idodi kamar biyu kenan akalla ta farko dai kwanci fa'idodi da yawa kyau mana lafiya ziyara sannan kuma ya yi alwala ya zuba masa ainihin ruwa kuma allah ya sa ya farfado sannan ya tambaye shi game da matsalar da kusa a bangaro da kusa mai bayani kalala babu asali babu reshi iya za a yi araftun? to amma wani babi shi nasa'i ya yi babu lintifa bifadar wudu babin da ke magana kan cin amfanin wanjin ruwan alba to ya yi amfanin ruwan ana misali jabir na?
jabir jabir jabir jabir to wannan shi ne hadithin kuma kamar da muka faɗa hadithi ne wanda yake a sahihi ci gaba
باب فرض الوضوء أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول wannan sabon babi kenan babu fardil wudu babin da ke nuna mana ashe alwala dai tilas ce fard yana magana kan farlantaka wajibantaka tilastaka ta alwala ba zai yi kace kai sallah ba alwala ba zai yi ba to da wannan hadisi mai lamba 130 da ainihin tara kenan hadisi ne mai mutum nawa ciki kuma sai ne mutum biyar ciki da fatan gane ko kuma hadisi ne sahihi abu dawud ya ruwaito haka ibnu majah da anin addarimi cikin sura cewa manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min hulul Allah baya karban sallah in ba a yi alwala ba kenan ya tabbatar maka da wato ashe alwala farilla ce wala sadaqatan min hulul haka sadaka wadda aka yi kwange aka yi mata ciccira menene hulul ومن يغل يتما غلا يوم القيامة an je an kawo sadaka ta rabon misali kamar an je yaƙi ganimar yaƙi kafin a raba sai mutum ya ɗauki wani abu ciki shi ne huru to duk wanda ya irin wannan ƙwangen ko ciccirar cin amana daga sadaka ya yi sadaka da ita ya yi ƙoshoro aikin banza Allah waje karɓa kun gane sabon kenan ya kulla mana abu biyu ba a karban sallah in babu alwala haka ba zai yi sadaka ta samu wucewa ba inda daga kwange ne da ciccira irin na cin wato amana a cikinta Allah ya samu da hadisi
باب الاعتداء في الوضوء babin da ke magana akan an hana al'i'tida shishige da wuce iyaka a alwala kamar ya shishige hadisi mai lamba 140 kenan a cikin sunan iqra أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ya salam wannan hadisi mutane na ciki bakwai ne suba'i ne نعم an gane ko cikin sa akwai Muhammad ibn Ghailan al-Adawi thiqa ne akwai Ya'la ibn Ubayb sun dan tume shi da karkata zuwa ga shi'anci نعم amma yana da kuma gaskiya shi sa har Nasa'i ya shiga cikin ainihin isnadin sa misali sai kuma Sufyan al-Thawri wanda shi wannan jagora ne a duniyar ilimin hadisi نعم wanda har shu'uba yana fifita shi a kan shi an gane?
نعم sannan kuma sai hadisin ke cewa wani balarabin ƙauye ya zo gun annabi sallallahu shi ne a arabi ja a arabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaro an lwudu'i balarabin ƙauye shi ne a arabi bedouin ya zo yana tambayin annabi game da alwala fa'arahu lwudu'a thalatha thalatha annabi ya nuna masa alwala saɓi uku uku ko shuɗi uku uku kun gane ko نعم sai ce haka zarutu kai ga yadda take alwala a ya zo tambaya ne مم.
kuma an nuna masa a aikace ko a maganance aikace a aikace to sai nuna masa a aikace sai ce faman zaga ala hada faqad asa duk wanda ya kare akan sabi uku din nan yanda ka gani to ya munana ya wuce iyaka ya yi shishigi bai yi alwala bisa samfurin manzanci ba kuma duk aiki dole ka samu ainihin aikin manzan Allah a kai Allah ji kanda ta amade kan ce duk aiki idan ba tambarin annabi a kai tambari ma'ana shi ne annabi ya ce a yi ko son zuciyarka ne kawai misali a rafton? to kaga nan misali sai ce haka Allah take duk wanda ya ƙara faɗar a sa'a ya munana wa ta'adda ya yi ta'addanci wa zalama ya zalunci abu uku a sa'a ta'adda zalama to kanka me naka na ƙara wato to wani zai zo kila ya wanke fuska so uku sai ce ina jin ko so biyu ne sai ya ƙara to shi na aba ciki shi yana shakka amma ka hakikance adadin da ake bukata uku ya kai me naka naka ƙara ko a jarabawa ne aka ce amsa tambaya uku kawai har suka ce da kai kawai ba ana faɗa ba kuma da kaga tambayin guda shida ne kace da suna da sauki bar na amsa su duk gaba ka faɗi a rayuwar duniya kenan نعم shi yasa masu bid'a suna zaluntar kansu ka kirkira abu kana ganin kai yayi maka kuma baka da wani madogaro madogara a cikin- in ba- wani mutum da ya gaya ma kawai mutumin nan Allah bai aiko maka shi ba to ba karamin zaluntar kai bane yace duk wanda ya kara faqad asaa wa ta'adda wa me وظلم wa zalam ya munana so kake ka munana wa ta'adda yayi ta'addanci ya wuce iyaka so kake ka ka? wa zalama yayi zalunci hadisi ne wanda yake tabbatacce wato shine mai nawa lamba nawa 140 to Allah sai mu je gaba
باب الامر باسباغ الوضوء babin da ke magana akan lalle alwala a cika ta karkai alwala shafalfal misali ka wanke zuwa nan sai ka wanke iyanin kaga baka cika ko kuma saboda lokacin hunturu sanyi ka ringa yin shafa sama sama ka yi isbaghul wudu ka cika ta musamman lokacin da mutum ke da abin da ke iya hana shi lokacin sanyi ka danna wannan kiwar ko kiwuyar ka yin da Allah yake so in ba ka iyawa ɗimaman ruwan manato a shi kenan ci gaba أخبرنا يحيى يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بشيء صل دون وسلم الناس عليه.
إلا بثلاثة أشياء فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة wala ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل wannan hadisi mai lamba 141 hadisi mai sahihi tirmidhi ya rawaito hadisi mai lamba 1700 a cikin sanar tirmidhi ko jami'ar tirmidhi kuma hadisi ne khumasi cikin dakkan da ke ciki akwai hammad muna da hammad biyu hammad ibn salama da hammad ibn zaid نعم kuma amintattun bayan allah ne allah ya aminta mu gaba daya آمين
yake cewa mun kasance muna zaune wajen abdullahi dan abbas faƙala sai dan abbas ya ce wallahi ina muku rantsuwa da allah ma hassana rasulullah mazala sassa bai keɓe mu ba mu musuwa ahalbait dan abbas yana cikin ahalbait an gane ko Na'am.
sai ce a'a manzon allah bai keɓe mu ba da wani abu wanda sauran mutane ba sa ciki ma hassana bi shay'in dunan nasi illa bi thalath asha sai abubuwa guda uku to waɗanne ne fa innahu amarna an nusbiga alwudu annabi ya umarce mu mu cika alwala ah to wannan kenan su aka kebe banda mu kenan banda sauran mutane to hadisin yana da ma'ana kenan da tafi wannan zurfi نعم ko kuwa هكذا domin in dan taba ganin ya ce a'a mu manzo Allah bai kiɗa da kuma ba duk abin da aka ce mu yi sauran mutane an ce su yi banda abu uku ya keɓe mu da su menene sai muka ji abin da kowa ke yi ne نعم ya umarce mu cika alwala to amma an ce mu cika alwala misali ɗaya kenan na biyu ba ma cin sadaka to wannan kan iyalan gidan su su ba sa cin sadaka نعم an gane wala nunzi al-humra ala al-khayl karmu turo wato jaki ya barbari tamatar doki godiya madalla kar mu tura ainihin jaki uki ya barbari godiya shine al'inza wannan an hana mai littafin nan mai suna a tufatul ahwazi shirin tarbiyyar sai ke cewa abinda ake nufi da an keɓe mu ai duk abin nan da ka sani an umarci musulmi su yi amma mu an umarce mu da cika alwala a matsayin mai a matsayin mustahabbi ne to da ya ce ya ce abu uku umarta mu dai mu a matsayin wajibi ne to bambanci ke نعم su an keɓe su da ku wajibi ne iyalan gidan annabi wannan ita ce fuska ta farko ta ma'anar wannan wuri نعم in ba haka ba yadda aka ce kowa ya cika Allah su ma ce su cika Allah to amma sai ce ai su ana nufi a matsayin wajibi saboda matsayin da Allah ta'ala ya ba iyalan wannan gida wannan ita ce fassara da ma'anar mai ainihin tufatul awad shi ta mai ɗaya kenan na biyu ba za mu ci sadaka ba. wata rana annabi sallallahu alaihi tafiya shi da alhassan sai alhassan ya ga dabino sai ya ɗauka zai ci sai annabi ya kwace ya ce ina gudu kare kasance daga cikin sadakoki ne na mutane mu ahal baitu ba ma cin sadaka to kaga sai wani ya zo ce da kai ai shi wai shi sharifi ne jikan annabi jadda jikan ma'aiki a bani dan darajar kakana kakan naka baya ci inda gaske kai jikan sa ne. cuwa cuwa da wasa da addini kace ce ai wanda kake gani shi ai jikan manzo Allah ta ina zama jikan sa da wani salsala da wani suke ci da addini ya gara mutane mutane mu ji tsoron Allah ita nasaba ba a ƙaryarta nasaba ba a ƙaryarta abu guda biyar duk wanda ba shi da shi ba shi da kima a rayuwa ya rasa personality din shi abubuwa guda biyar farko nasaba na biyu harshe yare dole zama kana da yaranka na uku tarihinka na hudu addininka of course inda dina inda lahi islam na biyar sadafarka culture ɗinka abinda kake da shi na wayewarka waɗannan biyar suke wa ɗan adam kwalliya a rayuwar shi to kaga nasaba ta shigo ciki kuma Allah ya yi maganin nasaba a wurare da yawa ka karanta aya mai lamba 54 sura mai lamba 25 wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sayra wa kana rabbuka qadira an gane ko to sai mu dawo kan magana ya hana mu ainihin cin sadaka saboda kazantar mutane ne inda zan tambaye ku wani sahabi ne ya zo zai musulunta aka bashi alamomin gane manzon Allah daga ciki aka ce da shi baya cin sadaka amma yana cin kyauta kuma ya taho da dabino ya zo don ya jarraba abu wani sahabi ne salmanul farisi kuma ya tabbata da ya kawo sadaka manzalla bai ci ba da ya kawo kyauta fa to wannan kenan na uku kar mu ainihin turo jaki ɓuki ya barbaranci godiya sai suka ce dalili akwai katsa salsalar jaka wato ita godiya an an katse ma wato ita godiya salsalar ta me za ta haifa to za ta haifi jaka ko ta haifi jaki ko jaka akwai yi ta haifi ainihin doki din ya danganta ga abinda suke kira rigingin tuwa na ruwa ne kun fahimta zai yiwu misali wani malami a kanan nan yaro su dadewa Allah ya ji ƙanshi an taɓa musu tambaya irin tambayar nan masu wahala wani ce a kan makalla idan kariya ta haifi tinkiya kawai saboda rashin son zama lafiya ya tambayi wannan malami ya dadewa hakan makalla za a ci to malamai sun wannan ana kiransu al'ughulutat ana kiransu al'ar'aitiyun ar'aita ar'aita shi ne al'ar'aitiyun malamai za ka ce if if ka bari ya zo mana tuku da shi ma malam ya san dawan garin sai ce idan kariyar ta haifi tinkiya ku je ku ɗauko ƙashi da ciyawa kusa a gabata kun gane saƙon? idan wannan tinkiya wadda take da uwa kariya in tinkiya ce me za ta ce in ta ci ciyawa ku yanka ba ranka da kare ce uwarsa sun ba shi aiki shi ma ba su aiki haka kawai an gaba haka kawai sai suka ce to ya karmakalla ai an yi ta kisi ya ce ku dake shi in kare ne zai hau shi ba ya haifafa to wannan ba a son abu bai faru baka ce in ya faru kamar ya faru mana in ya faru Allah zai kawo bisa daga abu ko ba haka ba? fayi fayi a nan annabi ya hana mu waɗannan abubuwa guda uku shi ne ma'anin keɓewa da na batun gane ma'anin keɓewa da hadisi na gaba
أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء na wannan hadisi sudasi ne ko نعم نعم mutane guda shirin cikin isnadin kutaiba kun san labarin tuntun shi ne mutum na farko a cikin isnadin na mun sha ba da misalin kutubin sa'id نعم
sai kuma jarir ibn al-hamid al-dabbi fiqa ne mansur ibn al-mu'tamir ibn al-kufi shi ma fiqa ne amintacce sai kuma hilal ibn wa yasaf al-ashja'i fiqa ne abu yahya abdullah ibn amr su ne mutane da ke ciki ko hadisi ne kuma wanda yake ingantacce manzan Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama asbighul wudu shikenan umarni ne ko ku cika alwala ku cika alwala kowace gaba ka ba ta haƙƙinta na ruwa ya gamsar da ita shaƙar ruwa ka yadda ya kamata shafar kai a taƙaice dai asbighul wudu ku cika mai alwala hadisi na gaba
babul fadli fi zalik babin da ke magana akan falala da alkhairi da alfarmar da ake samu a dalilin cika alwala shine alfidar ke falalar yin haka din dan ba za umarce ka da ibada ba face akwai alwala akwai falala da daraja ta tare da shi Allah ka ba mu falala أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباب الوضوء على المكاره يا سلام وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط hasso nawa hasso uku wannan hadithi mai lamba 143 cikin sun nasa'i dukkan da ke ciki isnadin sa khumasi ne mutum biyar ne muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba mai tanda 51 kenan sahihi ne. haka tirmidhi hadisi mai lamba 51 haka ibn majah 428 malik cikin muwatta 445 عرفتم؟ manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ukhbirukum wannan suna kiransa salo na wato sanya maka shauki na kaji labari ala maka ce da mutum bana ko bana ga yama hanyar shiga aljanna ba ba washe na wannan magana Yana.
ko ce ko kana so na ko ba ka ba هكذا sai ka ce ala ko kana son na gaya ma kaza to sai annabi sai ke cewa ala ukhbirukum bima yamhu Allahu bil khataaya bana gaya muku ba kwa so na gaya muku irin aikin da da shi ne Allah ke goge kurakurai ba to waye ba sai ji wannan ko كوانا سو kowa yana so ya ji ai wa yarfa'u bihi darajat wanda Allah ke daga darajojin ku skill din aikin ku Allah ya daga muku shi ya haɓaka muku shi waɗanne ne sai ce isbabul wudu alal makari Allahu akbar ka cika alwala a lokacin da yanayi babu daɗi shine makari kamar wani lokaci kenan lokacin sanyi ana muku mukun sanyi yanzu misali ko da zama ce ganin kamar sanyi ba na kamar ban sani ba kamar bai karfi ba ko? ko?
أن يأتي to ai ai mu- mu a nan yawanci ina ganin sanyi kololonsa ba januwari ba
ديسمبر جنوري ko?
sanda aka mai zafin baka an yi ko?
a baka da yanki masha Allah sai ba a gama ba kuma to la'alla ko ba ƙari mutum ana ta to tsananin sanyin nan fa amma ka haƙura ka jure ka tashi ka aje bargon ka ruwan sanyin kuma ba ka ɗan zaka ɗima to amma kada mutum ya ce saboda kwaɗayin almakari ɗin nan yana da hita shi zai da sanyi la sauki Allah ke nufi da kai kuma ba zai ka ce a ai tun da kai ba ka yi da na sanyi ba ni na fi ka samun lada la ba haka ba ne in kana da abin da za ka tana na ruwa ka ɗimama ruwa ka yi haka to sai zaman tuyin haka zai sa kuma ka rasa sallah kenan sai ka yi da na sanyi ko kana da inda babu yadda ma za ka yi da haka ne har suke cewa baya halatta ga mutumin da ba zai iya taɓa ruwan sanyi ba ya kwanta da matarsa haka suka faɗa cikin fiƙin duk wanda ya san gaskiya ba zai iya wankan janaba da ruwan sanyi ba babu kuma itace babu rasho babu kaza kaza a taƙaice babu karikicin ɗimama ruwa suka ce to yaƙwa dalili za ka bukaci kai sa ta ba za ka ce haramun ba ne abinda da allah halatta mai kuma zai iya yin taimama kuma ta riƙe masa sallar shi ya wanka daga baya amma dai a ɓangaren wato tsaf-tsaf sai ka haƙura ɗin matarka ce in babu yau akwai gobe misali abu ne daga ubangiji Allah arafto to wannan kenan babin da ke magana a falala hakko ba ku labarin abin da Allah da shi yake kankare zunubai ya daga darajoji e cika alwala lokacin da mutum ke da yanayi da ake kinsa an yi bayani ko wa kathratul khuta ila al masajid da yawaita tattaki zuwa masallaci alkhuta nan masallacin ma'az bin jabal misali ya zama to anan kake sallar asubahi zaka taso daga phase 2 ko phase 3 tunda ungonmu kuna da phase guda uku to wanda ya zo bisa doron hadisin wanda ya tako a kafafe ka samu lari da shi ne zahirin hadisin da yawan zariya zama za ka ce tafiya a babur ya ɗauki manan hutawa ba zai ɗauki wannan wani rukuba ake ce da shi ko buga ne kenan wanda ke yin tattaki ya zo masallacin unguwarsu yana ta kai kawa don sallah wannan kai kawan kan shi na matukar buɗe masa ƙofar lada mai tarin yawa Allah ka ba mu ikon kula to amma wannan bai kore idan wuri da nisa mutum ya abuwa ba bai kore ba tunda Allah ga zuciya kila ya bashi ladan kamar mutum ya tattaki da kafa ne amma asalin magana inda ya abu ne wanda yake abinda suka kira trackable distance zaka iya trekking ka tafi da kafan saboda ka samu wannan alkhairin Allah ka samu dace wantibaru salati ba'da salat sannan jiran sallah bayan sallah abu nawa ya faɗa na farko cika alwala a lokacin da ake cikin hali na takura ɗaya kenan kamar lokacin sanyi na biyu tattaki zuwa masallaci a yawai ta yi to ɗayanmu ya kamanta wannan ladan mana ka ɗaukan sabai in suka ji irin wannan sai mutu su a to ko zan tsara wa kai sai je masallacin asubahi da kafa azhar ma da kafa la'asar ma da kafa sai ya yi biyar ɗin ya dai samu ya samu wannan falla da wannan daraja ne to kar mu zama to za mu ji hadisai ba mu ƙoƙarin kamanta abin da ya kusa misali saƙon ke misali ainihin za ka iske ɗalibi makaranta ce wanda ke ta kwana boarding school akwai masallaci guda ɗaya a makaranta kwana ta almadu ba ana samu ba to daga dormitory aikin kwanan ɗalibai kenan ka samu cikakkiyar dama ta kai aiki da wani hadisi ka tashi daga nan zuwa can a asibiti misali akwai kaji kana jiya mara lafiya akwai masallaci da ake sallawa daga ɗakin da kake jiyan ɗawon ka kai tattaki zuwa masallacin ka je ka dawo in ya zama da ruwa gari a taƙaice dai mu samu wata dama ta aiki da wani hadisi to kuma duk ai muna kamanta wani alhamdulillah saboda a unguwa ne kamar wannan da wahala ka ce makwabta abin hawa suke masu masallaci taku ake da ka gani a masallar juma'a fa nan ba za ka fi dole tafi a kan tafi a kafa musu ya danganta amma in dai da dama a yi kokari a kamanta allah ka ba mu ikon kiyayewa na uku wanti zaru salati ba da salati da jiran sallah bayan sallah abu kamar yaya yanzu misali ba an yi sallar lisha ba magariba afon muna jiran mai ita ke jiran ko muke jiranta to wannan irin jiran annabi ya ce yana cikin abubuwa guda uku da Allah ke maka wannan alkhairi to me yasa mutane muke da wato nawa ba ma son zama a masallacin da zasu musamman suka ce bayan sallar magariba kai intizar salat musamman akwai majalisi na karatu irin wannan ko kuma amma babu zauna ka shagala da karatun ƙura ka yi ta istighfari Allah ya gani ka zauna ba abin da ya rike ka sallace ka wata rike Allahu akbar wani zai ji harkar neman kuɗi a samun fefa ta kwangila zai zaman jira kusan awa ko sama da to me yasa irin waɗannan garaba su shi su ne cikon tafiyar mu amma muke sakaci da su to bari ku ce sai mun ga Allah ma ya ce sallallahu alaihi wasallam yace fa zalikum riba فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي wannan shine ribati menene ribati
انتظار الصلوات ribati shine eh a wannan ai ya dauko kamar ribati ya ce shi menene ribati asalin ribati نعم ribati shine a zamanin baya sahabbai sai su je su zauna su zauna akan bishiyoyi ko wato akwato akogo suna kiwo suna wato gadin madina saboda koda makiya za su zo cikin dare wannan zaman dako don dako shafarmakin kafir shi ake ce da shi ribat yana daga cikin manya-manyan ibadoji da ke sayo mutum matsayi abin ubangi to yanzu ina yi kawai ibada to sai gashi an kawo maka har gida annabi ce jiran sallah shine ribat hasanu ya faɗa to kaga kenan muna sare maɗu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan aiki to ai su sun wuce ka su sun yi riba din na asali kuma sun yi irin wannan din
gaskiya ne
haka ne to ma za mu iya samun riba in a different form a yau
Mm, ya iya sani kwarai da gaske kwarai na'am
Yana zama wanda yake zamanin yana intizari amma ya dinga da hira da jin rediyo da dariya da shewa a cikin masallaci ba.
wallahi gaske haka na faruwa kuwa kuma wannan mummunan hali ne kana son ka yi intizari saboda ka rabota da fadalikum ribat hasso uku daga bakin musulun sallah kuma sai ka bude rediyo ko ka shagala da waya kana ta kallon whatsapp labaran duniya kwallon kafa a masallaci wani mu ya lalace ko a ta shiwa ana zancen duniya shirme ne wannan don Allah kan bata aikinmu da mummunan aiki ne ina gani in mutum zai irin wannan intizari kuma zai yi haka to gara ma kare ko ya bari sai ya gyara halinsa da sosai kuma idan ka ga mai irin wannan zai yi kyau ka ce da shi wane ka gyara wannan aikin ka gaya mai alafazin da zai fahimce ka ba faɗa nake ba. wallahi son ka nake da alkhairi in ya ji in bai ji muke ka sauke hannu an gane ko to saboda haka irin wannan gaskiya babu kyau da wahala a ce ka samu fallon intizari sannan kuma za ka shiga da wani lokaci ma kila ma yi da mutane za a yi masallaci hirar duniya ba ka yi da wani babu kyau balantana kuma za a kafa dandali da mutane a masallacin kuma a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah Allah ya samu dace hadisin mu na gaba babu thawabi man tawadda'a kama umir babi da ke magana akan falalar duk wanda ya yi alwala yanda aka umarce shi subhanallah na'am أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة ابن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فأتنا فاتنا الغزو الع- فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في في المساجد الأربعة غفر له ذنبه فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمله Allah akbar أكذلك يا عقبة قال نعم musamman min fadlihi آمين wannan hadisi yani hadisi ne wanda yake sudasi ko نعم ladan da ke tattare da wanda ya alwala yanda aka umarce shi ashe ita ibada kafin a karbe ta sai ka yanda aka umarce duk ibada sinadaran karban ta guda uku wasu malamai sun ce biyu ne kawai duk abin da ke amsa sunan ibada sai kafin allah ya kalle ta ya kawo sai ka tara sharadi akalla biyu ko ka ce uku نعم
sharaɗi na farko akwai umarni an ce a yi allah ne ce a yi domin idan kai abin da ba ce kai ba to ai baka da harsashi dan damalin da za ka muka ibada ɗaya kenan na biyu sai ka yi kuma yadda annabi ya karanta shi kenan na uku kuma ka yi dan neman yardan Allah ba don burge mutum duk ibada in ta rasa ɗayan ukun nan sunan ta wahalar da kai yawallah Allah ka samu dace shi yasa hadisin ke cewa kamar da muka ji kuma hadisi da wanda yake ainihin sahihi mutanen da ke cikin da ku shida ne ko akwai kwataiba akwai allai kafin na fassara muku allai na kan yi magana kan rijal da yana da matuƙar fa'ida shi allai ibn sa'ad ibn abdurrahman al-fahmi al-misri imam ne allama an gane ko ibn hajar cikin takaribin tahribi yake cewa allaifu fiqatun thabtun faqihun imamun mashhur san imam malik amma gina maliku da kusan kamar shekara uku ko hudu maliku na 97 shi kuma na 93 ko 94 amma shi a misrai babban malami ne kana maganin suwa na ne contemporary sa'anninsa sai ka ce allaif a misra shi kuma mule ce mutum ne mai abin hannunsa ya haɗa malanta da kuma abin hannu kwanar da gaske har yakan aika maliku da wani kaso na abin hannu kuma ba wata abin akwai izza da kamun kai ba sa girman kai amma suna girmama kai girman kai daban girmama kai daban shi na farkon haramun ne amma na biyu awwalu ma ya ji ne girmama kai raftun allai ibn sa'ad yana cikin isnadin nan sannan kuma cikinsu akwai sufyan al-abrahman da asim ibn sufyan hadisi ne sahihi me yake cewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama
annahu ghazwa ghazwat yawa cewa sun je yaki annahum ghazaw bataslasa sun je yaki wani yaki da ake kira yakin as-salasil ina daga cikin sunan yakoki ko ne yaki da aka fita da sunan shi shi wannan yaki an yi ne shekara ta goma sha biyu bayan hijiran musulasun annabi bayan ya bar duniya lokacin to me yasa suka kira shi ghazwa ya sun faɗa ne kawai saboda wato tajawuz in ba ka ba ghazwa shine wanda annabi ya tafi ghazwa wanda bai tafi ba ana kiransa mai sariya yana mai suke wani sarauta da muka tawar da su sa'ar musu yana sarauta su kawai ladabin zama karatu su ka fata an gane ko? ana kiran yakin da batus salasi wato kuma ka ce the encounter of chains yakin mari saboda adadin mari-mari da aka ɗaura kafirai ciki yaƙi ne tsakanin wato ainihin mutanen iran farisawa da kuma sahabai shekara ta goma sha biyu aka yi kalandar batura shekara ta 633 kuma an yakin ne a wani yanki da ake kira kalvima kalvima a yau tana kuwait tana arewacin kuwait to a lokacin sai farisawa suka taho aka kwafsa yakin kuma sahabai suka samu galaba ba na wasa a takaice yakin salasarki a raftun to yake cewa mun ji yakin salasil fafatan mulgazo sun tafi sun so su shiga cikin masu yakin ina sai aka ci kasu raki aka kare ba a yi da su ba sahabi kuma daga cikin abin da ke damun shi fita jihadi a ce ya rasa sai ji kamar a masa mutuwa ne farabatu mun gane ko fafatahumul ghazaw sun yi misin din yakin to wai saboda su sami makwafin abin sai suka yi ribati suka kidawa suka zauna suka yi togaci saboda su kare ko da kafir za su shigo wani fasu wancan abin da suka rasa to an samu makafan shi kenan a wurin ثم رجعوا إلى معاوية sannan daga nan suka koma suka je gun muawiya to sai suke tattauna abin da ya faru wa indahu abu ayyuba to abunda muawiya yake akwai sahabin nan abu ayyub al-ansari wa uqbah ibn amir da uqbah ibn amir fa qala asim sai asim yace ya aba ayyub ya kai abu ayyuba wallahi kaji kaji abin da ya faru fatana al-ghazw yakin salasil wallahi ba da mu akai ba fatana mun yi misu ɗinsa ya kubuce mana mun yi hasararsa kenan ko al'ama shekarar da ta wuce kenan za mu ɗauka yana ba da wannan narrative a shekara kenan sha uku inda ka ce tarihin sha biyu ne sha uku kenan tun da ce al'ama last year a kalandar bature 634 kenan ko ba ka sarki yana ba da labarin abin da suka yi na rashi وقد أخبرنا فما كما قاش أنبام لاباري أنه من صلى في المساجد الأربع غفر له ذنبه قاش كما أنبام لاباري دون لي صلى أما صلى تننغ داهو to an gafarta mai zunubansa gaba to iskalin ranar shi ne waɗanne ne masallacin hudu malaman shirin suka ce ana nufin masallacin harami masallacin harami na madina don harami muke da su marka harami ce madina ma harami ce baitul maqdis sai masallacin quba haka malamai suka ce suka ce ana nufin masallacin quba ne masallacin quba ga ruwaya nan a cikin ibnu majah ko yau kaje madina za a ga su rubuta gashi annabi ya ce sallallahu duk wanda ya yi wanka a gida ya zo ya sallah raka a biyu a masallacin ƙuba ladan umara ke gare shi duk asabar na bai kan je masallacin sallah ya kai kai dan uwa Allah rubuta maka zuwa hajji da umara ko ziyara Allah rubuta mana kar a yi wasa da irin wannan garabasa wasu ma saboda samun lada sai su su yi tattaki daga masaukinsu a madina a ƙar wanda kuma akwai nisa sai su to ai annabi ya tafi a ƙasa ne wadda so mu kamanta wannan ne to zama nan akwai mota ne suka ce mun sani amma na annabin da muke so muna son samfurin farko ne akwai raƙumi a wannan lokacin shi kullum inda sauki akwai yuridullahu bikum al-yusra amma wanda ya taka ya tafi a ƙasa ba za ka ce kuma ya laifi to wannan su ne masallacin nan guda sallah a masallacin ka'aba Allah ka ba mu ikon sallah a wani inda a nan za mu yi lishin lada nawa ne 27 a ka'aba ne ba a ba ba nan ba su da jabal ba idan ka yi sallah ta lokaci guda a masallacin ka'aba lada dubu ɗari ba haka ji sun yi ce ba? point one million
ta yi ne guda
inda za ka sami sallah biyar a ka'aba kana da rabin miliyan gobe kana da miliyan ɗaya gobe in kai miliyan ɗaya shi sami ka yi mamakin mutane su je aikin hajji su yi ta rusa bacci a ɗakun Allah kuwa ko ka iske ba masa zuwa haifuwan babu fatawa an ce duk matsalacin da ke maka duk harami ne wannan kuskure ne wannan magana in ma duk haramin ne ba dai ka ba ba dai ka ba ai kama da wani ba ta ba ka bar ka da garinka ka sha wahala ka zo ka bar da wannan akhiri Allah ta'ala ba wani irin tunani ne wani dama ce ka samu wasu Allah bai basu ba sadaka ina kira ga yan uwa da Allah ya musu arzikin wadata da hali in an je kar a yi sakaci da wannan dama kila iya damar ka kyan in ka dawo balle bane ka koma wani yana ta godu ya tara ya sai da wannan bai samu ya ce kai kuma kai kai wasa bai kamata ba sauraka masallaci guda sallah kuma a masallacin madina lada nawa ne dubu dubu dubu ɗaya masallacin kudus fa dari biyar to wani ne ke biye sai mu ce kuba ladan umra ladan umra ashe masallacin da ke da wannan matsayi kuwa lalle zai iya shigo layi ke to sai wannan sahabi da ya rasa wancan yaƙi yana bayanin cikin damuwa sannan kuma gashi mun samu labari wanda ya salla a masallacin nan guda hudu an gafata zunubarsa to shi yana ganin ina yake da halin zuwa makadis filastin ya salla na'am misali to yana faɗin wannan sai abu aiwa sai ce da shi yabna akhi ya kai dan uwana adulluka ala aisara min zalik na gaya maka abin da yafi wannan sauki ma kana maganar masallaci hudun nan kai ina kake da wannan lokacin bari in gaya maka abu da yafi shi sauki zaka samu wancan ladan kaga dole abin ya zaburar da kai a to wanne ne kuwa sai ce da shi sami'tu rasulullah ni na ji manzon Allah kenan da kunne na ya kulu yana cewa man tawadda duk wanda ya alwala kama umira yadda aka umarce shi wato ba alwala bisa shi son zuciya shi ba wasalla ya yi salla kama umira shi ma yadda aka umarce shi ya salla na'am kina idan ka yi salla ba yadda aka umarce ka ba yawan wasa soshe-soshe kallace-kallace da sauransu shi ya sa muhimmin abu ne lokacin sallan nan mu dinga kashe waya saboda waya na iya ɗauke maka hankali ka rasa samun damar yin sallah yadda aka umarce ka misali da aka da Allah mu kiyaye wa to wanda yi wannan wofira lahu ma taqaddama min haka ne min amalin an gafata duk abin da ya aikata na zunubi abu aiwa sai ce a kazalika ya uquba uquba ba da kai annabi ya faɗa ba haka ne sai ce me na'am qala na'am hadisi tabbatacce to menene abin fahimta shi kwaɗayin shi farko dai kunga ba su sami wancan yaƙi ba yaƙin me za ta salasai memanin salasai sarkoki maruruwa sarƙoƙi saboda adadin kafiran da aka sa sarƙa a lokacin a wace shekara aka yi sha biyu bayan hijira kalandar bature 603 tsakanin musulmi da farisawa a lokacin ina ne ainihin filin da aka yi aka gwabza wani gari ne kawima kawima tana yanzu nan tana kuwait tana abincin kuwait a lokacin lokacin babu wata ƙasa mai suna kuwait to hasarar ba samu yakin ba sai suka yi ribaku baka samu na ka samu wani to sai suka gamu da sahabbai da suka gama zala suka ce ga abin da ya faru a fafutukansa na kosa cike wancan ainihin gibi da aka samu gashi an ce kuma in kai sallah a masallaci ka ga dan wana ga mafi sauki me mafi sauki yi alwala yanda aka umarce ka ko sallah yanda me aka umarce ka yawwa to ta ina ne wannan labari ya dace da tarjaman babu ne man tawadda shikenan nasa'i ta me ce man tawadda'a Kama kama umira to ina mahallin shayar a cikin labarin kenan kuma man tawadda shi kenan wanda Allah yanda aka umarce shi kenan in kai bisa son zuciyarka to ba alwala ba na'am
shin mutum zai ce da matarsa misali ta yi masa alwala yana cikin halin salin alin sai mace kama umira kenan ai bayan da aka umarce ka ba ne na'am in rashin lafiya ne wannan wani abu ne kuma daban amma da lafiya kai za ka yi ma kanka da kanka sai idan yaro ne dan karami kake ɗora mai saboda ka koya mai ko kana da dattijo wanda rashin lafiya Allahu akbar ya sa ba zai iya ba shikenan sai kai mai amma da lafiyarka ba za ka ce wani ya maka alƙa ba dan bai zama kama umira ba na fata kuma mai sakon hadisi amma amma tana iya rike butar ruwa ta zuƙi e babu laifi ta rike maka butar ruwa ta zuba maka babu laifi ai ta yi wannan ma alfahari ne gare ta ta zama tana zuba wa mijinta ruwa kai ma ka zuba mata wani laifi na'am
ai ba laifi ba ne ai gaskiya ne matar ka ke ce wance ɗauko mota zuba mu ruwa ta ce mai gida ɗauko ka zuwa mu ruwa misali wai what is good for for for menene for goose is good for gander sun ke ce misali kai ma ka zuba mata zai ƙara danƙon soya tsakanin na tabbatar muku da wannan sannan ka ce yi allah in gani inda gyara na gyara miki ba wata matsala ba ce idan kai kai ta ce ai mai gira ka ban lam'a shi kanan sai ka gode mata ya misali kuma wannan muhimmi ne ka ringa sa 'ya'ya ma suna zuba maka makana ko ka ce ku zo in zuba mu kana uba kai manufar ka karantarwa kake Allah ka samu dace Allah ka ayyuka mu gaba da Allah ji kama gabatan mu satin da ya wuce haka kun san a daidai wannan lokaci ba mu da labarin abin da zai kasance kuma ya kasance to muna ji fata Allah ji kan da ta'amu da gafarta mai da dukkan da muka rasa a wannan gari namu so da ta aidi ya rasu su bashir tofa su ya rasu su sarkin bai ko ba ka dattijo da shekaru da tarin duk an tafi a cikin ɗan ƙaramin lokaci kano ta hasara manya-manyan bayan ga irin sun surin ɓangaren 'yan katsirin sani gote da sauransu ta haka abin yake to kamar da muka faɗa sai dai rashin malamai ya fi dukan zuciya saboda gibi ne wa keke Allah ta'ala ya sa ya bana gafara ya samu dace Allah ji kanmu ya ramshe mu ya haska kakabarinsu ya sa duk su tashi a kyakkyawan kama ta mai in tazo Allah ka samu cika da la'ira a ilallah wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh